صلى الله على النبي الكريم كتاب التطبيق littafi kenan na cure hannu a cikin sallah babu tadbiki babi na tadbiki cure hannu a sallah أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم نادي إبراهيم النخعي متمن كوفة يحدث عن القمة والأسود daga manyan tabi'annan guda biyu da alƙama da aswan da ake zata ma ko dai sahabbai ne wa'annan saboda girman su a cikin wato kaman ko yawa dukkan su kaman su cikin zamanin ma'aiki su bace ake ta baba ko sun shugabance shi musamman alƙama su bin yazid wannan
ma annan kuma kana ma abdullahi fi baiti
da shi da aswad ibn yazida annahu ma su biyun nan kana ma abdullahi fi baitihi suna tare da abdullahi bin mas'udin a cikin gidansa fa qala asalla haula'i yace mutanen sun yi sallah ne yana nufin waje kenan sun yi sallah ne kulna na'am muka ce ya sun yi sallah Fa amma kuma- sai ya tashi ya limance su Wa ya qama bainahuma.
limanci wato alkamatu da shi aswad ibn yazida ya limance su to kuma da ya tashi limanci a cikin gida sai ya tsaya a tsakanin su ka gani wannan yana damun su wannan na hagunsa suka jeru su uku a haka yayi musu limanci da gaira abanin ba wala a iqamati zanin ba ikama ba ba wazana ba kiran sallah qala idza kuntum salasatun fasna'u hakaza to da ya gama ya ce idan kuna ko uku haka za ku dinga sallah ku jeru ku uku ku yi sallah liman yana tsakiya ku wa in kuntum aksara min zalika bal ya ummakum ahadukum idan kuwa kun fi haka yawa to shikenan ɗayan ku sai muku limanci wal ya farish kaffaihi ala fakizaihi ya shimfiɗa kaffaihi ma'ana zira'aihi kenan shine ne zo a cikin ruwaya zira'aihi alami ala fakizaihi a bisa cinyoyinsa faka annama an zuru ilaktilafi a sabi rasulillahi kamar ina kallon lokacin sassaɓawar wato yatsun ma'aikin Allah mun sha nuna wannan siffar sai dai kuma da yawa in aka yi in sai a ci fiyan kake na'am
inda yake ta ɗibiki wato asalin sallah a haka ake yin ta kawai a haka ake yin a sake hannu a sake daga baya ne sai aka dinga umarnin sahabbai kunna numaru an yi za'ar rajul ya da kulli muna ala zira'a hulli muna ala zira'a hulli zira'a sai aka dinga horon su da haka an fahimta hakan nan da kuma ita ruku'u ma'anar ruku'u shine sun kuya ubangiji da baraka wa ta'ala saboda haka in suka sun kuya kawai haka suke sai sun kuya hakan nan to sai aka hore su maimakon haka hannun yana sagale a cikin ruku'un kamar yadda nan aka ce su dinga yin haka shi kuma a ruku'u sai aka ce su dinga hada hannun haka sai suka sha tsakanin gwiwoyinsu kaga zira'in nan yana kan cinya ko shi kuma nan yana tsakanin gwiwoyi guda biyu sai su yi haka haka suke ruku wannan shi ne asalin ruku an fahimta ta ɗibiki kenan shi ne abdullahi bin masu ce kamar ina kallon yatsun manzo Allah lokacin da suke a kan ɗan juna yake su kwanta musu wannan shi ne asalin sallah daga baya sai aka ce an kuna tsaye kuna kira'a da ku dinga tura hannun dama a kan hannun hagu. shi kuma idan kun tafi rukuni domin kun tafi jikin nan ku dinga turawa a kan gwiwoyin ku duk za mu karanta shi yanzu ga shi ku dinga dora su a kan gwiwoyin ku wannan shi ne wato yanda abin da wuce to shi ya sa kaga shi muta- mazhabar mutanen kufa har yanzu ba sa kabalin suna kan wancan mansushiyar hanya yawa sabon abdullahi bin mas'udin ba sa kabari kuma ba sa rafu kudin nan sai aka bara harama kawai duk wannan ruwaya su ce saboda shi ruwayan abdullahi bin mas'udin wayan shi ruwaye ne wanda suke sharzaye kadimai galibin abubuwan sa an yi musu hasu a shi abdullahi bin mas'udin saboda haka shi kuma saboda yana daga cikin sadiqul al-awwal na ilmi islam can farkon lamari saboda haka galibi yana nan akan wa'annan ruwayoyi nasa na farko din nan amma in ka dubi mu'uzamin shari'a ka dubi yawan ruwayoyin sahabbai da waɗanda suke matsayinsa da waɗanda suka fi shi girman alƙadari a cikin subar annabi da wanda suke bayansa sun saba wa hanyar kuma kai ka ce sai lallai ai ka ga biyu ba ka gani أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أنبأنا أمر أمر وهو وهو بن وهو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال Mm. to da da aswad أنبأنا أمر amrun za ka ce ake Amrun.
kuma tuntuninsa an ba ana amrun Eh.
ko kuma guna abi kaisin amru guna abi abi kaisin شيء an أمر yawa an zubair bin adiyin an ibrahim an al-aswad duk da kufa Abin ne wani dinarin kamar ta kala a a bane.
ina kufa fa aka ce amru guna dinarin da yake a makka نعم Ah, قال صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقama baina na yi tsaya tsakaninmu فوضعنا أيدينا على ركبنا ayyana muka ɗora hannayenmu a laro kabina a bisa gwiwoyinmu فنزعها sai zaro ta daga daga- da ya ya cire ta daga cikin gwiwar fa halafa Bayan bayan asabiha.
asabiha ya sarka mana ita haka
وقال ya ce ra'aitu Ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu.
na ga ma'aikin Allah yana aikata hakan nan نعم shi ya san cewar wato akan gwiwa ake dorawa to amma wai baya so wani abu da ya gudana daga ma'aiki wai ya mutu ya wuce ya zama na an daina yin sa abin nan shi nasa abin nan din kenan to amma ba wanda ya bi shi akan haka babu wanda ya bi shi kan haka sai su mutanen kuban su ma sun tashi daga kan wannan wannan fahimtar sa cewa da aka bar masa abin sa illa ta'ala an huwa arda Abdullahi bin Mas'ud amma babu wanda ya bi shi akan hakan nan dukkan ijma'in al'umma baki daya sun tafi a- sun tabbatar da tadbiki mansuhi ne ga babu wani wanda ya zance da tadbiki yau din nan kwata kwata al'umma ta tashi daga kan wannan tan daga zamanin tabi'ai ba wanda ya rage yake tadbiki babu shi نعم أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا ابن إدريس عن نعم.
عاصم بن كليب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال مهم.
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ya ce manzo Allah ya koya mana sallah فلما كبر yayin da ya tada kabbara فقام ya فكبر miƙe ya kabbara فلما أراد أن يركع yayin da ya nufi ruku'i sai طبق طبق يديه بين ya ركبتيه ture hannayensa tsaka ya sanya su tsakanin gwiwoyinsa wanda ka yi ruku فبلغ ذلك sai صعدا labari ya ji wa sa'adu فقال ya ce sadaka a sai karkun na na faru Hada.
lallai dan uwana abdullahi dan masudi ne gaskiya da muna yin haka farko منا musulunci بهذا sannan sai aka hore mu da wani yani in za ka bin zaka bin rukadi.
mu rike gwiwoyin mu abinda aka hore mu kenan نعم باب باب نسخ ذلك Mm, to babi ke na shafe wannan din أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعد بن سعد haka قال ne na ce haka ne نعم
babu na ce zalika to mu je من يقام هكا to من يقام باب نفس
to mu je to mu je nan قال صليت إلى جنب أبي yace nayi sallah a gefen mahaifina وجعلت يدي بين ركبتي na sanya hannayena tsakanin gwiwoyina فقال لي yace da ni اضرب كفيك على Yake kai ركبتك dora hannayenka akan gwiwoyinka
نعم إنا قد نهينا عن an هذا hane mu ga barin wannan tadbikin daga baya an hana dora ake yanzu akan gwiwoyi نعم، وأمرنا أن نضرب بالأكف على sai الركب an hure mu dora tafukan mu akan gwiwoyin mu
نعم نعم إن شاء أخبر الله.
أخبر أخ- أخبرنا أمر بن علي قال حدثنا يا بن سعيد Mhm, عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي mhm.
نعم عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت فطبقت har yau dai wannan hadisi na musu abin sa'ad ibn abi waqas ne ce nayi ruku sai na tura hannayena Fa qala abi, inna hadha shay'un shay'un kunna naf'aluhu thumma irtafa'na ila ar-rukubi.
yawa wannan abu ne da da muke yi muka dage hannun ya koma kan gwiwoyi kuma da horon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama باب الإمساك بالركب في الركوع babin kama gwiwoyi a ruku نعم أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن العامش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال سنة لكم الركبة فأمسكوا بالركب sai da na umar ya ce an sunanta muku rike gwiwoyi a ruku saboda ku riko da gwiwoyinku أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي ياسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سلمي هو نعم eh kala قال عمر إنما السنة الحظ الحظ الركب yawa sunna dai riko da guyoyi باب مواضع الراحة في الركوع babun bigiran tafuka a cikin ruku'u shine dai أخبرنا حناد بن الصري في حديثه عن أبي الأهوس عن عطاء بن الصعيد عن سالم قال أتينا أبا مسعود da kulna lahu mun zo wa abu mas'ud al-ansari ko mutu bin aminin kenan muka ce da shi Haddasna hadisna an an salatu salatu rasulullah.
labari game da sallama aikin Allah sallallahu alaihi wasallama فقام بين أيدينا sai ya tsaya gaba gare mu kabbara ita da kabbara فلما ركع yayin da ya ruku وضع راحتي sai على ya dora ركبتي tafukansa akan gwiwoyinsa وجعل أصابعه أسفل من ya sanya ذلك yatsunsa suka yi ƙasa da gwiwoyin وجافى ya بمرفقيه nisanta da matsansa tastawa Kulli shay'in kulli shay'in minhu.
yana nan rukuwa sai da komai ya- ya- ya ya daidaita tukuna daga gare shi ثم sannan قال ce sami Allahu Liman hamida.
kama Hatta sawa kulli shay'in ya miƙe minhu.
tsaye sai da komai daidaita daga gare shi باب مواضيع أصابع اليدين في babin الركوع bigiran yatsun hannaye a cikin ruku'u أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين عن بائدة عن عطاء عن سالم عن أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو قال Mhm.
ألا wancan dai أسلم hadisin na sama ne ai Ala usalli kuma lakum.
amrin din shine Abu Mas'ud al-Badri ala usalli lakum kama ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba na nuna muku yin sallah irin sallah ma'aikin Allah ba فقلنا بلى muka ce iya nuna mana فقام فلما ركع وضع راحتيه على Kaga ركبتيه ya miƙe da ya ruku sai ya ɗora tafukansa akan goyonsa نعم waje ala sabi a hunin wara'i rukubatai ya juyo da yatsunsa a bayan gwiwoyin kuma wannan shine lafazin da bai yake shazzi a cikin hadisin shi wannan kamar ya malkwado da abin ya kama gwiwa kenan a haka ne ya malkwado da hannun ta baya haka ne ka gane to wannan wannan lafazi ne shazzi a cikin hadisin wanda ba a aiki da shi shi shi zuzi ba a aiki da shi Mhm.
نعم وجافى إبطيه to shi kenan ya nisanta kuma da matsansa haddasta karra kullu shay minhu har komai ya daidaita daga gare shi sun matsa ada haddasta karra kullu shay minhu ya zauna kuma sai da komai ya daidaita daga gare shi ثم رفع sun رأسه masajada haddasta karra kullu shay minhu sun masana a zalika arba'a raka'atin ya aikata wannan raka'a hudu sun maƙala haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa haka za kana yusalli bina haka yake mana sallah نعم to باب التجاشي في الركوع baban nesanta da matsa ruku حتى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن قلية مهم.
عن عطاء بن سائب Mhm.
عن عن سالم البرادي مهم.
قال قال أبو مسعود badari kenan yace ألا أريكم كيف كان رسول da na الله صلى nuna الله muku عليه وسلم takama idan يصلي Allah ya salli ba قلنا بلى ka ce bala قام فكبر tashi ya kabbara فلما ركع جافى بين إبطيه nisan ta tsakanin da matsansa حتى لما استقر كل شيء منه har sai da komai ya daidaita daga gare shi rafa a رفع rafa sai dago راسه kansa فصلى أربع ya ركعات salla da هكذا kawai hudu haka وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باب الاعتدال في الركوع babin daidaito a ruku أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الصائبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ya kasance yin ruku'u اعتدل to yakan daidaita نعم فلم ينصب رأسه baya dago kansa ya sama da shi wa lam yukuni ba kuma ya sunkuyar da kan haka.
هو وضع يديه على sai ya ركبتيه dora tafukansa a laruku ba ta yi شيء أبو حميد الشيء يفعله sahlu bin sa'adin al-sa'idi shine abu humaida نعم matarsa kuma humaidatu نعم نعم نعم yawa ba ita ce humaidatu wato zai ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallah tan ta ce ya rasulullahi ni uhibbu salata ma'aka ina son sallah tare da kai eh mai gede to ni na alamu annaki tuhibbi na salata mai na san kina son sallah tare da ni amma wa baitu zawjiki wa salatuki fi baiti zawjiki afdalu wa ahabbu ila Allah ta'ala aw kama qala alaihi salatu wasallam ki sallah a cikin ƙwaryar ɗakin mijinki ya fi ki zo ki sallah tare da manzon Allah a masallacinsa ka ji fa matan nan da suke bazama suke fita a banza gashi nan yanzu sarakan suna su suka fi kowa fita tsakar dare ma matan suke fita su tafi ba dan farilla ba dan nafila har ya karkasa mata ma ya ce ƙuryar ɗakin ki ya fiye miki falonki hairumin salati fi hujuratiki sannan cikin hujurar kuma hairumin salati fi dariki ma'ana tsakar gidanki ya fi ki fito tsakar gida ki ya tsakar gidanki hairumin ki fi salati fi masjidi kauniki ya fi ki sallah a masallacin unguwarku ki kuma a na unguwar ta ku ya fi ki zo nan hadisin sahihu rawahu ibnu khuzaimah wa ibnu duka sun gaske to kaga irin wannan abubuwan duk ya kamata a dinga kiyayewa da su matan nan yan sutura ne wato bazama wasu duniya yana haifar da barna ba ta lissafuwa Allah ya aje sirri a tare da mace wanda maganinsa a adana shi to ba zama wasu duniyar nan sun fi ƙarfin mutane duk sun kare da ya musu yi waje ko ba haka ba kana ji kana gani duk sun kare da ya musu yi waje ba yadda za ka yi kuma yanzu ɗan abin da ake ma na biki a cikin gidaje yanzu an ce sai an kama wani guri daban an je sosai harka za a yi sosai kaga irin wannan abubuwan abin da ya sa na yi mazan cewa to da kai zancen abu humaydin a sa'idin sai na tuno da matar ta ita humaydin ta dinan tun da manzo Allah ya gaya mata wannan ta gina wani ɗan ɗaki a cikin ƙuryar gidanta nan ta gizinta banda ibada ba abin da take ta daina fita a gani to abin da aka ce ya fi sallah tare da manzon Allah a cikin masallacinsa to ka gani in dai Allah ya haka to ka gani ga abin da ma'aiki ya faɗa to mu je na to alhamdulillah والهادي أسرى المسلمين على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين